idan ma za a sami ruwan sama a cimeta to a fara duba ta daga karfe ɗaya zuwa karfe hudu na asuba har ma haka ma yola karfe ɗaya zuwa karfe da ya zo jiya wanda ba mu san ko za mu ce modibbo ko shehu ko kuma a sayyadi wanne ne za mu kira ka da shi a karba kalla almajiri ne almajiri ne dukkan ku ai duk karatun naku sai ku ce ku almajirai ne to a karma kalla ya tashi lafiya lafiya lau alhamdulillah da duka lafiya lafiya lau alhamdulillah to an samu an dawo yau Allah ya dawo da mu Allah ya dawo da kai na to jiya ina ganye a gona na misalin karfe shida na yamma Musa Kaduna ya buga min waya kan cewa aka dawo kuma na gaya masa ni ban samu na yi nazari ba fa saboda ka gayyace mu ka ce mu dawo za ka biya mu yi program shi yasa muka ce to bari mu hakura dai mu dawo din shine ne na cewa Musa Kaduna ni fa bani da kuɗi ba yace za su tanada Allah sarki alhamdulillah yawa Allah kallon ya na saka masa dawo jiya har da daddare wajen goma da rabi na dawo na shiga bacci barka da zuwa da na yi asuba sai karfe goma na farka saboda haka bai nazarin komai ba amma na san cewa za mu kai karatun naka wani iri ne karatu shi ne irin imamu shafi'i dai ilmi mai haisu ma imamtu ya tubawu ni ne qalbi wa a'ul lahu la batna sunduki in kuntu fil baiti kana al ilmu fihi ma'i aw kuntu fis suqi kana al ilmu fis suqi fatan ilimin in yana gida ilimin na gida in yana kasuwa ilimin na kasuwa kai ko naka ilimin yana daki da ka je gona ko ka zo wurin aiki sai ya tafi ke da ya barka Eh, wato ya daɗe ne bai nazari ba to a kar makalla ba mun hira jiya na'am akwai waya da yawa daga wajen masu sauraro wanda suke so su baka tambayoyi wasu kuma su rubuto takarda akwai wani takarda ɗaya hannun Adamu ɗan Amerika karantawa malam na'am Eh wannan takarda da yana cewa Assalamu alaikum daga Musa Hashimu Inkiya Broda yace zuwa ga katakore da malaman zaure da bakon malamin nan yace gaisuwa mai yawa da fatan alkhairi ga tambayoyi na kamar haka.
Ah.
Tambaya na farko yana cewa ‘yan ɗariku da suna yin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce musu bid'a ne, suka ce suna yi ne domin daraja. na annabi sallallahu alaihi wasallam to menene suka yi kuma na shehu wato me yasa ake yi na shehu tijjani da inyas da modibo zailani da sauransu idan daraja ake bi ina a bar wato sayyidi abubakar da umar da ali da usman allah ya yarda da su Mm.
da kuma su imamuna da buhari da muslim da sauran magabatan kwararru waɗanda suka rubuta littattafai da fassara da sauransu da- wato sun fi su daraja ne tambaya na farko to na uku kuma me yace tambaya na uku yana cewa
Mun tsallake na biyu eh don ya ce ana buga kalangu na ce wannan yan shiya ne suke buga kalangu ba ko bane a to amma ai da an bari an amsa tambayoyin ɗaya bayan ɗaya eh wai dama system din idan ka ji duka tambayoyin sai mu fara ɗauko shi to one shi by kenan to one. Eh, bismillah masha Allah ci gaba number three to na tambaya na uku yana cewa me yasa yan ɗariku suka kulla gaba da waɗanda suke maganganu da waliyansu sannan suka wato suna son juna da waɗanda suke bata gidan annabi muhammad ma'ana sayyidatuna aisha radiyallahu anha da kuma sahabbai da dai sauransu Ah.
na hudu ko ba kuma to tambaya na hudu kuma yana cewa shin wai salatin fati salatin annabi ne to idan salatin annabi ne me yasa idan aka ce salati goma ga annabi amma sai a ce fatiha da salatil fati ni na ce ba salatin annabi ba ne saboda lafuzan salatin din wurin cewa wanda ya bude abin da aka rufe da kuma cewa cikin abin da ya gabata
To, iyakacin to tambayoyin kenan.
sai mu fara na farko kenan je a karanta mishi na farko din tambaya na Eh, farko a ina ganin ina tuna da na farkon eh don saboda jama'a ka lokaci.
tuna eh don Eh, jama'a to su tuna dan jama'a masu saurara na Eh.
makaranta To tambaya na farko ya ce ‘yan ɗari guda suna yin maulidin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ce musu bid'a ce suka ce suna yi ne domin darajan annabi sallallahu Alaihi wasallam to menene ya sa ake yi wa shehu tijjani inyas da modibbo zelani da sauransu idan daraja ake bi wato idan daraja ake bi ya za a ina a bar sai da abubakar da wato da ali da usman allah ya yarda da su da kuma imamuna da buhari da muslim da sauran magabatan kwarai wato waɗanda suka rubuta littattafai da tafsirai ko ba su da daraja ne a gare ku Ah. watan bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim mutane suna hadaka da yawa dariƙa istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah wannan shine dariƙa shine aikin dariƙa maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko maulidin wasu bayin Allah salihai wannan 'yan ɗariƙa da wanda ba 'yan ɗariƙa ba sun yi tarayya a ciki ba aiki ne wanda ya keɓe ɗariƙa ko aikin 'yan ɗariƙa ba saboda haka a cikin 'yan ɗariƙa akwai wanda ba suna ganin cewa a tsayar da maulidi a yi na sayyidina rasulullah kaɗai kar a yi na kowa akwai wanda suna ganin ai ba laifi su yi murna da haihuwan bayin Allah salihai makusanta wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda dama ta basu wannan a cikin 'yan ɗariƙa ma kowa yana da fahimtansa. sannan za mu iya samun amsan yin maulidin shehu tijjani radiyallahu anhu da shehu ibrahim radiyallahu anhu a bakin su masu irin wannan tambaya domin ni na halarta a shekara na 1999 zuwa shekara na 2000 a kasan saudi arabia ana maulidin dan abdulwahab watan ana bikin cika shekara 100 da kafa daular 'ya'yan sa'ud terminologies kan su dame mu mustalahat lafuzza wannan kira shi wannan kaza wannan kaza wannan shine maulidi watan kalmar maulidi kawai murnan mai zagayowan wasu shekaru da faruwan wani abu to da suka yi ka yadda cewa sun yi shi bisa ka'ida kuma hakan daidai ne wannan ya rage nasu wannan ya rage nasu su sun yi bisa ka'ida ko ba su yi bisa ka'ida ba ni bai shafe ni ba da watan dai abin da na sani addinin musulunci bai haramta murna da kewayowa wasu munasabobi masu girma ba domin ai juma'a da kaga muna zuwa muna sallah muna murna duk juma'a saboda halittan annabi adamu ne da saukowar shi duniya ranar juma'a ake wannan murnan juma'a duk wanda kuma wannan tabbatacce ne. A kalla har wannan amsan tambaya bai fito ba. Maulidi yana da kyau ko bai da kyau?
Maulidi yana da kyau.
akwai hujja hujjoji to ba a baki na ba a bakin malamai domin in ka ce maulidi yana da kyau ka ce in baka hujja na ce maka hujja na kaza zaka ce kila ban gane nassun bane to manyan malamai zan fara maka da ibnu taymiya shi malamin yan kungiyan da suke ganin maulidi ba kyau a littafin shi iktidau siratul mustaqim ya tabbatar da cewa mai yin maulidi zai sami ladan maulidinsa in yayi da niyyan soyayyar manzon Allah yana da ladan wannan niyyan shi na soyayya din alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda duk makarancin hadisi ya san shi ya ce zai iya samo ma maulidi hujja a hadisin cewa sabon manzan a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya zo Madina ya sami mutanen Madina watan Yahudawa suna murna da ranan da Allah ya tsirar da annabi Musa ya halakar da Fir'auna manzan Allah ya ce mu muka fi cancanta mai murna da annabi Musa shi ba ya rika azumtar ranan Ashura ibn al-haji yace ya samu maulidi hujja a cikin hadisin zaka yi mun wulittu fihi waɗannan dai da sauran malamai da dama akwai makalla akwai wani ba yahude da yaje ya samu sayyidi umar yace musu akwai wani dan aya a cikin qur'ani nan naku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa idan da mu ne yahuda muka samu wannan ayan da in ranan ta zo sai mu yi bukin ta shine a yau na kammala muku addinin ku addinin ku ita ce islam me yasa ba za ku yi buki a wannan wajen ba ai ya kamata in ka duba akwai fasaha sai sai na Umar ya ce mishi ai ko muna ma bikin sai ce ai ai ai a'a ai to baka gara ka karanta hadisin bane sai ce ai ni na sani na san inda ayan ta sauka ta sauka ranar juma'a ne juma'a kuma dama ranar bikin mu ne kuma arfa arfa ma kuma bikin mu ne so daga dama ranar biki ta sauka to shi ne karshen hadisin maganan shine ina
ya kuke ku gane wali tukun ya wuce mu gane wali ai shi waliyi yana da sifofi Allah ne ya faɗi yadda za a gane waliyi allazina amanu wa kanu yattaquna wanda suka yi imani kuma takawa ya zama masu sifa wanda take ta makale da su duk inda ka gansu kawai da ka gansu su tuna maka Allah to wannan mutumin waliyi ne in ji Allah a alkur'ani saboda haka ai sifan waliyi tabbatacce ne Allah ne ya faɗe shi to akrama kallah sai ya zama to dukkan waliyai ba sa fita ko ina sai a dariƙa a ba mu ce haka ba duk wanda ya ce haka bai gane ba kuma babu dan dariƙan da ya taba cewa haka dan dariƙa wannan fahimtan ku ne ku da yake ko kuma su makiyan waliyan da yake su ba san waliyan sai Allah bai fitar da waliyi a cikin su ba amma dan dariƙa ya ce wai Allah zai iya sa kowane mutum da ya bi Allah ya zama waliyi ya bi dariƙa ya shiga dariƙa ko bai shiga dariƙa ba shiga dariƙa bai da alaka da dalilin zama waliyi illa kila saboda ɗarikan hanya ce na kusanci da Allah subhanahu wataala ya jajirce ma nafil fili to idan mutum ya jajirce mata sai ya zama waliyan sun fi yawa a cikin ɗarika saboda aikin su yawan zikirin Allah da rike nafil fili ne a hadisin wala yazalu abdi yatarabbu abin da yasa na maka wannan tambaya kan makalla shine na
idan muka dubi sahabbai na Abubakar Umar radiyallahu anhu Usman radiyallahu Abu anhu Dar Na.
Sayyidina Ali na da sauransu za mu ga a cikinsu akwai wanda annabi ya musu albishir cewa su ɗan aljanna ne kwarai da gaske sun fitar da kuɗinsu sun kashe wa addini gaskiya ne sun fitar da ƙarfinsu sun yi yaƙi wasu an kashe su wasu sun ci nasara gaskiya ne suna ganin abin da manzon Allah yake yi kuma sun bi sunnansa gaskiya ne
idan muka duba wannan Mm.
sun karfafa fa addinin musulunci kuma har an ce su ma 'yan aljanna ne gaskiya ne to ya aka yi kamar shau tijjani kaulaha Wallah.
suka zo suka fi wa'annan daraja su A'udhu kuna yi billahi.
musu a maulidi sannan wa'annan din kuma ba kwa musu A'a, wata na baka amsa akan matsalan yin maulidi. Matsalan maulidi ba matsala ne na asali, wata maulidin shehunnai ba matsala ne na asali a cikin ɗariƙa ba. Ya kamata mu gane matsalolin asali a cikin ɗariƙa da matsalolin far'iyya a cikin ɗariƙa. Wata wanda yake wannan yana ganin za a iya yi, wannan yana ganin ba za a yi ba har a cikin ɗariƙa ɗin. Ina fatan ka gane wannan da kyau. Sannan kuma su na Abubakar da Umar a da makamantansu wanda suka yi jihadi wannan shine hanyar da shehu tijani radiyallahu anhu suka bi shine hanyar da shehu ibrahim radiyallahu anhu suka bi wannan shehu ibrahim kaulahan da baka sani ba da kake magana a kansa shine kadai mutum dan afirka wanda a rana ɗaya ya musuluntar da mutane dubu hudu suka shiga musulunci a hannunsa a rana ɗaya a ina aka a ina aka samu wannan a garin tamale a ƙasan ghana me ya ya faru.
faru me ya faru aka har dubu hudu eh duk- gaba ɗaya mutanen garin da shu sarkin su arne da kowa baguzawa suka ga shehu radiyallahu anhu suka karbi musulunci a hannun shi
tara makalla idan mutane dubu hudu suka yi ka- suna karɓar musulunci wata nawa yayi yana karɓar su ai na baka labari ya faru a rana ɗaya gaba ɗaya ya lakanta musu suka amsa gaba ɗaya ai ba a ce sai sun yi watanni kowa ka zo ka lakanta mashi shi kaɗai ba na fahimta mu je Na.
tambaya na gaba da mu da America
tambaya na uku yana cewa me yasa 'yan ɗariƙu suka kulla gaba da waɗanda suke magana game da waliyansu sannan suke son juna da waɗanda suke bata gidan annabi ma'ana sayyidatuna aisha radiyallahu anha da kuma sahabbai ko dai waliyan sun fi waɗannan daraja ne yasa ba a jin haushinsu
wallahi wannan tambaya na shi tambaya ne na rashin sani watan su yan ɗari ku ba su kulla gaba da kwa ba sai dai a ce me yasa waɗannan mutanen suka kulla gaba da yan ɗari ku ba zai yi ai yan ɗari ku ne suke nan sai waɗannan mutanen suka zo da shekara talatin ko arba'in baya daga yan ɗari ku sai masoyan yan ɗari ku a duk ƙasa sai waɗansu mutane suka kulle suka ce yan ɗari ku kafirai ne ba za a bi yankansu ba a canza mayanka ba za a yi sallah bayan su ba ba za a rufe mutum a makabartan su ba to har yanzu kuma kana son dai dan dari ka ci gaba da cewa a'a ni na yadda da kai ina son ka kana cewa ni kafiri ne ba za a ci yanka na ba alhaji Kana sai na kana nufin cewa kana sallallahu nufin wayannan sun bullo daga baya na'am baka ga abin da yasa suka bullo daga baya shine abin da yasa Shehu Dan Fodiyo ya bullo Eh, ya- ya- lokacin da ya- aka aka gan- aka gagara fahimtar Bidiyoyi addini sun da yi yawa.
bi'a da shirka eh eh to baka bid'a.
ga shine ya sake turnukewa a Eh, cikin dariƙar eh, shine sai ka sai ka karasa ka ce shehu dan fodiyo gausi a ɗarikan kadiriya ya bullo Mhm.
da karasa sunan nashi gaba daya shehu dan fodiyo gausi watan mujaddadi shehun dariƙan kadiriya ya kullo ya jihadi karkashin tutan dariƙan kadiriya ka karasa jumlan sai in ka sai in bada amsa to me yasa ya fito daga cikin yan dariƙan kuma ya yaƙi yan dariƙa ka bi yaki yan dariƙa ba ya yaki masu bid'a ya yaki masu bid'a da masu shirka da ya yi amfani da sojojin shi rundunan shi yan dariƙa wannan zai nuna maka cewa yan dariƙa su ne masu jihadi watan ku kuna da'awan kun karanta tarihin musulunci da sauransu amma wanda ya karanta tarihin musulunci ya san waye shehu umarul futi a afirka ya san jihadin da shehu umarul futi ya yi na yada musulunci da karfafa shi wanda a tarihin afirka ta bakar fata ba a sami irinsa ba ya san cewa shehu umarul futin nan ya yi wannan ne albarkacin shehu tijjani radiyallahu anhu inda kullum zai yi karatu ya addu'a ya ma shehu umarul futi hadaya na wannan addu'a saboda godiya dan da yawa daga masu wannan zage-zagen da ba duk irin shehu usman ibn usman dan fodiyo ba da irin shehu umarul futi ba da murabituna na magrib da makamantansu da har yanzu suna nan suna tambaye ne cikin kafirci to amma yanzu sun gane hanya kenan eh a- a- albarkacin waɗannan bayan Allah ba to kenan suna kan hanya a suka ga sai sun gane musulunci na ce ba su musulunci ne Yawa.
ai ba za ka taɓa jin dan dariƙa ya ce ma wani shi kafiri ba ne Mm.
wannan kalman ba a jin ta a bakin dan dariƙa in dai mutum ne mai cewa la ilaha illallah yana sallah yana azumi dan dariƙa ba ya ce masa kafiri To, yadda na amma har yanzu ba mu amsa wancan tambayar ba eh ai, na san da wannan So, no.
yadda ya- na fahimce ka cewa su da suka bi wannan dariƙa na kadiriya din na to sun yi daidai kenan ka da yan izala suna kan hanya daidai kenan wa ban gane ba me hada izala da dariƙan kadiriya kuma to ai su ta farkin shehu dan fodiyo suke bi A'a, ai ba su dariƙan kadiriya ba su bin tafarkin shehu dan fodiyo suna dai faɗa ne da baki ai da baki kowa zai da'awa da baki khawarij ma ba sun ce tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke bi ba amma ya sa sun zama suna kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ai faɗin abu da baki wai idan bayya wa- wa- wa- idan watan mutum ya kafa hujja ko ya faɗa abin da ba hujja akai wannan ai ba abin dogara bane ka kawo Dole- kawar shi da kake magana nan baka ga su ma suna da gaskiya suka ce da sayyidina ali da muawiya sun raba addinin musulunci ya kamata dukkan su biyu a kashe su
A'a to ai wannan wannan kaga shine ainihin jahilci sai na halin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wanda za su yake shi za su yake shi suna zaluntan shi ne wana yana kan gaskiya ya faɗa akan Ammaru taqtuluhu al-fi'atul baghiya Mm.
watan fariq watan jama'a wanda suka yi barza suka yi zalunci suka kwa- fita daga cikin jama'a su za su kashe Ammar aka duba ga Ammar cikin rundunar Sayyidina Ali so daga duk malamin gaskiya ai ya san cewa Sayyidina Ali radiyallahu anhu yana kan gaskiya a cikin wannan yaki da Muawiya yayi da shi
akrama kallah kar mu dauko wannan tarihi Ya, da sai ka za mu- dauko ai, za sai mu ka kai dauko.
shekara talatin Na san yana da abin tsawon da nake so in ga ya- da Eh.
in ka dauko wannan Eh.
ana nunawa kaman ah, magoya bayan sayyidina ali eh mun yadda manzo Allah ya ce ah, Zubair da Talha wata wata rana za ku yaki um a sayyidina Ali idan wannan kuna masu lokaci- zaluntan shi yawa idan wannan lokaci ya yi ku tabbatar cewa ali ne yake da gaskiya Mm.
mun san wannan amma baka ga juyin mulkin da aka yi wa sayyidina usman dama yan kanzagin sai ali ne zai yi sarauta shine ai masa kwaci baka ga su suka yi juyin mulki sannan kuma suka saka ali shine muawiya ya ce sayyidina ali ya fito da wanda suka kashe usman ai hukunta su yadda addini ya faɗa tukuna kafin su bi shi so wani sayyid na alin zai fito da sayyid na usman ba ina son karar da Eh.
wannan magana saboda yana da tsawo kamar yadda ka Eh.
faɗa magana ne mai zurfi kuma ba shine maganan da ya kawo mu Yawa, maganan da shine rika ya magana, kawo mu eh, eh.
amma ina son karar da shi amma ina son tambaye ka wani aliyu zai fito da wanda suka kashe usman aliyu sarkin mu'minai ko ko aliyu talaka kamar sauran talakawa idan aliyu sarkin mu'minai ne to muawiya ya zo ya mubaya'a tukuna ya yadda aliyu sarkin mu'minai ne sai a tsayar da hukunci idan talaka kamar talakawa ne ba a yadda talaka kamar talakawa ya dauki hukunci ba abin da muawiya ya faɗa idan muddin zaka fito da wayanda suka kai shi sayyidina usman mu za mu ah, mu baya a da kai sannan yace a bashi sati ɗaya sati ɗaya bai fitar ba yace a bashi wata ɗaya wata ɗaya bai fitar ba yace a bashi shekara shekara ɗaya bai fitar duk ba ma malamin tarihin da ya karanta maka wannan tarihin makaryaci ne to shikenan mu je maganan na uku din inda yake cewa me yasa kuke kula dangantaka ta fakiya a sahabbai ba na ɗaya dai ba mu kin kowa ina son a fahimci wannan mu ba mu ginu akan kin mutum ba sai kin aiki a nan ina son karanta maka shahararren tarihin shehul islam radiyallahu anhu shehu ibrahim lokacin da gumi shugaban kungiyar izala na Najeriya yana alkalin alkalai ya je ya same shi a garin Madina duk ɗan ɗarikan da yake cikin zauren nan ya- ya san wannan wasiƙan kila yana da kofinta ya je ya same shi a garin Madina ya ce mashi ina son in haɗa kai da almajiranka mu kira maguzawa zuwa musulunci shehu radiyallahu anhu ya ba da wasiƙa zuwa ga almajiransa cewa ga abin da alƙalin alƙalai ya zo ya nema kuma na yi maku umarni ku haɗa kai da shi ku kira maguzawa zuwa ga addinin musulunci wannan yana nuna maka mu a hanyar mu ba kin kowa sai dai kin aikinsa idan ya yi wani aiki mara kyau sai mu ce wannan aikin ba daidai ba ne in yi abin da ba daidai ba za mu yaƙi wannan abin da ya yi ba daidai ba amma ba mu da watan gini akan kin mutum saboda shi mutum ko kin mai cewa la ilaha illallah wannan aiki ne na wanda kai ma ka san suwaye suke yi kuma na gaya maka yaushe aka fara kuma na san kai ma ka sani su ne suka fito da wannan abin kuma a ka'idan addini sayyidina rasulullah ya ce la khaira fi suhbati man la yara laka ma tara lahu idan mutum yana ganin ka kafiri ba amfani ka riga ganin shi musulmi kana tare da shi ka je wallahi tallahi kai ba kafiri bane ka kyale to a karma kalla saboda haka su kuma yan shi'a da aka ce muna hada zumunci da su muna kaza na mun amsa wannan tambayan jiya hada zumunci muna shirye mu hada zumunci da bayahudi da kafiri a matsalan zamantakewa na al'umma Na a matsalan da za ta lafiya.
zawo mu gari da maslaha kowane mutum muna shirye mu hada zumunci da shi a iyakan ifar din da ya danganta mu da shi kuma mu rabu a cikin abin da ya raba mu da shi karma kalla na maganan ɗarika da wake-wake na Ah, manzon Allah ya ce shi kaman mawaki ko kuma mai zubi mm, yakan rika yi maka kirari mm, idan yana maka kirari yana faɗan gaskiya daga nan kuma sai ya fara kawo waɗansu abubuwan da baka da ikon yin su kuma baka yi su ba sai ya ce ka yi su wato ya ɗaukaka kai kai ka matsayin da Allah bai kai ka ba a shine munin yabo to baka gani yabo da kuke na manzon Allah ta tarika ta mandiri ta wake wake kun fara kai manzon Allah matsayin da Allah bai kai shi ba a misali zaka ci za su ce maka annabi shine fiyayyen halitta ma'ana halittan da yafi kowane halitta daraja a ina suka samu wannan hujja la haula wala quwwata illa billah ikon Allah wannan abu ne da aka samu mashi hujja na daidai kai manzon Allah matsayin da Allah bai kai shi ba matsayin da Allah ya kai shi ma ba wanda ya sani balle wanda Allah bai kai shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama cewan shine khairu khalqillahi shine rahmatan lil alamina tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamina in ka san ma'anan alamina ba wai mutum ba kawai da aljannu da mala'iku da duk wani abu wanda wani Allah ne shine al'awalimu duniyoyi gaba ɗaya na wani Allah gaba ɗaya to manzan Allah shugaba ne mai gargaɗi gare shi saboda haka wannan cewa manzan Allah shugaban halitta ne ya fi kowa cikin bayi ai idan musulmi ma bai yi itikadin wannan ba za a yi shakka cikin musuluncinsa abin da ya sa na tambaye ka haka kuma ka sani na sani zan gaya maka hujja a wani mutum ya zo ya gaida manzon Allah sai ya ce wa ma'aikin Allah ya fiyayyen halitta sai manzo Allah ya ce mishi kana nufin annabi Ibrahim kenan shine fiyayyen halitta to shi manzo Allah ya gaya mana annabi Ibrahim shine fiyayyen halitta ya kuka ɗauke wannan daraja na annabi Ibrahim kuka ba manzo Allah
watan akan Allah kuna ɗaukan karatu ku ɗauki hannun hagu ku bar hannun dama ku ɗauki kafa ku bar zuciya kuna tsintsinka ilimi a wannan littafin da ka sami wannan eh na san da ka sami kuma hadisin cewa wa ana sayyidu waladi adama wala fakhra ni ne shugaban ƴaƴan adamu ba da alfahari ba watan wannan abu ne da manzon Allah yake yi a babin tawazu wani hadisi za a zo a ce manzon Allah ah ya rasulullahi kai kaza kaza ya ce ni kar ma ku fifita ni akan Yunusa dan Matta kar ku ce na fi Yunusa dan Matta barin isa wani hadisi manzon Allah zai ce ni ban ma san na fi annabi Musa alaihi salam ba wani hadisi ko manzon Allah ya ce ni ne shugaban su gaba daya wancan sunan shi tawazu da kaskantar da kai manzon Allah yana kaskantar da kanshi yana tawazu wanda shine sifan bayan Allah na gari duk bawan Allah na gari zaka samu zai zo cikin mutane ya ce ni ne mafi talaucin ku mafi almajircin ku wata afkarul abidi ilallahi ni ne mafi raunin ku ni ne mafi kazan ku a lokacin da kila shi ne babban su saboda haka wannan al'ada ne da suke gangaro masa daga saboda haka Allah makalla koya a wurin makalla shi annabi Ibrahim da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wane ne fiyayyen halitta Allah ya fata malam mu gaya maka gaskiya malaman musulunci gaba daya gaba ɗaya ba istisna'i ba ɗaya wanda ya saba wanda ya saba ma shuzuzi ya yi ya tuba ba mutum ɗaya wanda ya ce annabi ibrahim ya kai matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da allah ya duniya har yau ba malamin musulunci kwara ɗaya wanda ya faɗi wannan maganar sai ka ta kore a yau a cikin a'a abin da manzon Allah ya faɗa ne kai maka ai Allah ya faɗa a babin tawadu ba ka da yancin ka dauki maganar manzon Allah kai tsaye kai ka karanta ba ka da wannan yancin shi ya mana mu yi kitabin da gaya mana a'a manzon Allah ya faɗa a babin tawadu za ko koma wurin malamai su gaya maka me wannan maganan yake nufi akwai malamin da ya ce mala'ika Jibrilu ya fi manzon Allah amma shi kanshi sai da ya tuba malamai da suka sa shi a gaba shine nace maka shuguri kwara ɗaya da ya fata faruwa a tarihi amma ba a taba malami a tarihin musulunci wanda ya ce annabi wane ya fi manzan Allah daraja ba sai yau dai kama a zaure da na fara jiya bakin me za ka ce da wannan da wannan hadisi wani ba yahude ya tafi ya samu manzon Allah yana kuka ya ce wani shine annabi hadisin annabi Musa da muka ga yawa to mutane su fahimta kai ka fahimta ma su ba su sani ba to ka ci gaba ya kawo kara cewa ga wani sahabin ka ya mare ni manzo Allah ya ce a kira wannan me yasa ka mare shi yace muna magana ne cewa kai manzon Allah kai ne fiyayyen annabawa kafi dukkan annaba daraja shine sai na tambaye shi na ce mishi hadda manzon mu a shine shi wannan bai da sai ya ce annabi Musa ya fi manzon ku saboda ya ce annabi Musa ya fi ka shi yasa na mare shi shine shi manzon Allah yake gaya mishi cewa ku daina fifita ni akan wasu annabawa kuna ce na fi su saboda ranar gobe a lokacin da duk aka suma ni ne mutum na farko da zan fara farkawa idan na farka zan ga annabi Musa yana rike da kujeran mulki na Ubangiji ban sani ba ko shi bai suma ba ne ko kuma ya riga ni farkawa to a nan idan ka duba manzo Allah har ila yau yana gargadin a daina fifita shi kan wasu annaba ana ce ya fi annaba Allah gafata malam abin da nake so ka gane shi karatu ba ɗaukan takarda ake yi a buɗe a karanta a ce an gane ba zuwa wurin malamai ake yi su ganar na gaya maka cewa wannan maganganu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a ma'aridin tawazu bari in baka wani hadisin yanzu a ganin ka da manzon Allah ya ce da sama bata kunshi ƙasa bata kunshi sama bata inuwanci wanda ya fi Abu Zarri gaskiya ba kana gani yana nufin Abu Zarri ya fi manzon Allah gaskiya hadisi ne a littafin da ka kawo wannan hadisin a ciki wannan yake watan sahihul bukhari a cikin littafin da wannan hadisin da ka faɗi yake a cikin hadisin ma adallatil hadra wa la aqallatil qabra wa asbaqa lahjatin min abi zarr yake a ganin ka yana nufin banzan Allah bai fi Abu Zarr gaskiya ba to ba haka karatu yake ba karatu ana ɗaukan shi wurin malamai ne kuma yana da dawabit ɗin shi kowane nassu yana da yanda ake fahimtar shi watan wannan hadisi da ka kawo yana koyar da sahabbai ne su yi ladabi wurin mu'amala da masu wasu addinai yana koyar da zaman lafiya yana koyar da rashin alfahari gaban wani kar ka sa mashi damuwa a zuciyar shi da makamantan waɗannan sifofin iyakan abin da duk malaman musulunci tun daga sayyidina abubakar har malamin da yau yake cikin duniya suka fahimta kenan daga wannan hadisin in banda wanda malaman islamiyya da suka ce su malamai ne suka sayo sahihul bukhari a kasuwa suka zo suka bude suka karanta ko wanda suka je suka sai software na almaktaba shamila suka sa a kwamfuta suka bincika suka gani suka ce sun zama malamai hum rijalun magana kai manzon Allah matsayin da Allah bai kai shi ba ina so da kai da malamanka ko da masu duk irin wannan magana ku je ku nemo mana matsayin da Allah ya kai manzon Allah tukuna mu dai abin da muka sani Allah subhanahu ta'ala ina tunanin ka san larabci tunda kana karatun sahihul bukhari a ko daya a'a ai ba da turanci kake karanta sahihul bukhari ba muna jin kamala in nace kala me kenan da Allah karka dauka isgilanci ba isgilanci bane da inda nake so isa malam ka gaya mana kawai lokaci yana to alhamdulillah in nace kala a zato na ma'anan shi ya ce in nace kala ma'anan shi sun ce su biyu in nace kalu ma'anan shi sun ce su da yawa shi ne ma'anansa alkur'ani a larabci Allah subhanahu wa ta'ala a qur'ani duk inda ya ce maka Allah da manzan Allah baya cewa su biyu sai ya ce shi haka manzan Allah shi ma yake yi inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi sai ya ce li yahkuma bainahum li yahkuma li yahkuma zamiri ne na singular idan aka kira su zuwa manzan Allah da manzan Allah ya yi masu hukunci ba su yi masu hukunci ba ba liyakuma bainahum ba wa ma nakamu illa an agnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi min fadlihi ba min fadlihi ma ba wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ba yurduhu ma ba litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ba wa tu'azziruhu ma ba in ka koma cikin hadisi a cikin sahihul bukhari da kake quoting manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah wa rasuluhu harrama harrama ba harrama ba dan Allah a koyar da mu wannan matsayin na manzan Allah sai mu gane inda Allah bai kai shi ba mu ki isowa wurin
to bari akrama kalla in maka tambaya na ka yadda da hadisin nan da ake ce da shi hadisin kursi ne ko kursi ko matsala ne na sabani ina cikin wanda ingantaccen hadisul kursi na yadda da shi wanda bai inganta ba ban yadda da shi ba a hadisul kursi akwai masu ganin duka basu inganta ba a cikin malaman hadisi akwai masu ganin wasu sun ingantattu ne wasu ba ingantattu ba a gwajin ka kai ingantacce ne ai ba za mu ci hadisi ingantacce bane sai mun ji isnadin shi mun yi sabrin rijalin shi mun ji watan isnadin mazajen da ke cikin malam na san ka san inda na fuskanta amma bari mu baka na menene ubangiji ya fara halitta cikin halicci haliccinsa hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kai sauri kace ba za ka yarda da hadisi kursi ba don saboda duk wani hadisi kursi wanda ya fito straight daga wajen ubangiji ba sunna ne na manzon Allah ba ba kuma manzon Allah ya faɗa ba abinda ubangiji ya faɗa shi muka kira hadisi kursi ubangiji yana gaya manzonsa cewa abinda na fara halitta ita ce alkalami da na halicci alkalami kuma sai na ce mata ka yi rubutu ta ce me za ta rubuta na ce mata ta rubuta abubuwan da nake nufi a cikin wannan alkalamin ya rubuta za a yi mala'iku za a yi aljannu za a yi yan adam za a yi aljanna za a yi wuta za a yi saurai har a cikin wannan alkalamin ya rubuta za a haife ka za a haife ni za a haifi manzon Allah za a yi annabi Ibrahim A'a a'a don Allah ku rika ladabi don Allah a ni kai manzon Allah a daina irin wannan magana Saboda je wurin bayin Allah na gan suka koya muku ladabi tare da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa ni kai manzon Allah an tambayi ɗaya daga cikin sahabbai aka ce kai da manzon Allah wane ne babba yace manzon Allah ne babba ni ne mai shekaru da yawa haka ake ladabi tare da janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadaransa tana bukatar ladabi to saboda Allah a ubangiji bai halicci eh a a a kar a sa shi cikin cikin rububi shine nake nufi kana maganar rububi ne yanzu shi ba a sa shi cikin rububi amma ba na so in ja wannan maganar ina so in maka bayani akan na ɗaya dai zan kara maka ilimi ma wannan hadisin ba a hadisin kudusi ba kawai ya zo a hadisin nabawi ma ba kudusi ba to amma duk ingancin mazajen hadisin ba su kai ingancin mazajen hadisin musannafu abdulrazak ba aljuz'ul mafqud dinsa wanda hadisi ne tsakanin abdulrazak da manzon Allah mutum hudu ne waɗannan mutane hudun qatada ne da muhammad ibn al-munkadir da jabir ibn abdullah duka waɗannan manyan mazaje ne wanda malaman hadisi kan ce masu jawazul kamfara wanda sukan ce la yus'alu anhum ba a tambaya a kansu dukansu to waɗannan mutanen watan guda biyun kenan dan Jabir da ma sahabi ne Muhammad ibn Munkadir kuma shine malamin Imam Malik malamin mu mai mazhaban Malikiya to hadisin su ya tabbatar cewa awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika ya Jabir hasken manzon Allah shine farkon abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta to kamar wannan da wannan saboda kuma ina so in tambaye ka yana cikin hadisin Jabir kamar yadda nace a cikin musannaf Abdurrazzaq shi alƙalam din to maganan kuma wa aka halitta da shi da magana maganan da Allah ya yi ma alkalamin ya ce fa qala lahu uktub qala ma za aktubu shi wannan maganan wa aka riga halitta sai da aka halicci kalam sannan aka halicci maganan da Allah ya yi da kalam din ko ko maganan da kalam din ya yi da Allah
ban gane fa abin da kuke magana ba shi ubangiji yace abin da ya fara halitta shine Abin nace to shi wannan magana din da Allah ya ba yi mu da kuka ce ba to shi maganan da kalam din yayi da Allah ya amsa ma Allah da sauransu da maganan da aka yi shi magana kansa Mm.
shi kuma yaushe Allah ya halicce shi a'a alkalami ne a maganan magana mai ah ba an yi magana ba da aka halicci alkalamin yanzu malai idan nace dauki alkalami bari je zuwa ga ka rubuta zuwa ga Adamu Tanko ABC Yola To, to tun da na rubuta zuwa ga bari in shiga da kai cikin falsafan da na san baka santa ba.
Eh.
Tun da na rubuta zuwa ga Adamu Tanko to akwai zuwa ga akwai Adamu, akwai Tanko, akwai ABC, akwai Yola. Da babu su ba za a rubuta su ba. Akwai bambanci tsakanin alwujudul ilmi da alfubutul aini. alwujudul ilmi samuwan abu cikin ilimin ubangiji asubutul aini bayyanan abu a wannan duniya bari in kara kara maka karatu a alamu zarri annabi adamu alaihi salam sun yi jayayya da annabi musa annabi musa yake cewa kai ne wanda ka fitar da mu daga aljanna ya ce a'a ya za ka tume ni akan abin da allah ya kaddara min tun kafin halitta na da shekara kaza alamu zarri kafin a halicci annabi musa a alamu zarri annabi Adamu ya ga annabi Dawuda alaihi salam wa bisin watan kyawun idaniyansa ya bashi sha'awa a alamu zarri ya ga annabi Dawuda annabi Dawuda da aka haife shi bayan da shekara dubu kaza ya gan shi har ya bashi sha'awa ya tambaye shi Allah shin wannan shekara nawa ka yanke mashi ya ce ya rasu al- ya ubangiji ai Allah ya ga mashi ya manzo na na yanke mashi shekaru kaza ne ya ce Allah ka ɗiba cikin nawa ka ƙara masa ya ga annabi Dawuda aka yi magana a kansa a can alamun zarri kafin halitta so da kaga ashe akwai ma wasu alamu ma shi kanshi tsarin halittar ma da ya abubuwan suke kana bukatan ka dan kutsa ciki kaɗan ka gane bambancin alwujudul ilmi da asubutul aini a Kafin kai magana da wani akan haske aka halicci manzon Allah na da wani haske hasken ubangiji
to abinda manzo Allah yake faɗa shine Hmm.
a tu- a, turawa suna son annabinsu suna yabonsa har suka kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba har suka kai shi ma suka danganta shi da Allah baka gani yanzu kuna maganan annabi an kirkiro shi ne daga hasken jikin Allah ba kwa so baka ga kun nufi wannan matsayi inda za ku je ku danganta shi da Allah kenan ruhi daga ina yake
a ni na sani tambayan ka nake yi a ban sani ba.
to ruhi daga wurin ubangiji yake kulin ruhu min amri rabbi mutum ba zama mutum sai an saka mashi wannan ruhin kayan ubangijin Hmm.
sannan ya zama mutum
to ashe kai ma kana da shi kenan ba ka in tunda ka gani ina raye ina da ruhi kai ma kana da ruhi to shine abin da muke ruhi shine rai to amma ko abin da kuke so ku nuna kamar shi halitta din na na manzon Allah din kamar daga Allah ne ya fito da jikinsa dai a'udhu billahi kai ku ne masu ganin Allah jiki shi yasa kuke kallon abin jiki da kaza da kaza mu ba ma kallon Allah jiki saboda haka tsarin ba tsarin jiki bane ya bar nan ya je can Allah Allah lamarinsa ya wuce a ciro abu daga nan a kai can lamarin Allah ba haka bane wannan ma kadarullah haka kadari wanda ba su fahimci Allah ba su ne suke fahimtar Allah a haka su rika tunanin kaman ya cire wani abu daga sashin shi ya ba wani sashi ai dukkan mu ba mu da kwakwalwan tunani yadda ubangiji yake ko manzon Allah ubangiji ya tambaye shi ya nake yace duk tunani tunani ba zai tuna ka ba zace zace ba zai tuna ka ba to ni dai ban san wannan hadisin da kake faɗi ba ina son ka tare da ilimi ya inda ka tambaye su kullum amma ni na san ba ubangiji ya tambaye shi ba kila da ka ce min wasu sun tambaye shi da kila na yadda amma ubangiji ya tambaye shi ya nake ban san wannan karatun ba sai da Allah a kare ni da ilimi to kar makalla lokaci yana yi mana annabi mutum ne ko ba mutum ba annabi mutum ne sallallahu alaihi wasallam ba kaman kowa ba a to ai dama ai gwamna daidai yake da mu a ai wannan maganan gwamnan banza ana magana annabi kana gwamna to ana magana annabi ustazu dakata dakata annabi ake magana ya kamata mu kara ladabi kaga inda muke shan bamban da mu da duk wani mu in aka ce annabi mu natsuwa muke yi ba kuma mu kara tuna kowa ba kuma mu san ai maganan kowa ko a kamanta da kowa saboda haka an ce annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi mutum ne na daban sallallahu alaihi wasallam shi in ana magana fitar da shi ake yi ba a sa shi cikin zirin sauran mutane ni da kai da sauran jama'a ina fatan ka fahimci wannan akwai wani malamin ku a gurguje wanda nake so in faɗa dan dariƙa ne muna zaune da shi shine na ja mishi wani hadisi na ce da abinda hadisi abinda manzo Allah ya faɗa sai ya dauki takalminsa da hulan sai saka ya ce a'udhu billahi kafi karfi na baka ce malam ya ce ba baka ce modibo ya ce ba baka ce shehu ya ce ba ka shige ka tafi har kwajin manzon Allah ka je ka ce manzon Allah ya ce to ai dukan ka bi karbi na wannan labari ka faɗa labari kuma ya to milu sitka wal kaziba zai iya zama magana da ka faɗan nan gaskiya kake zai iya zama ƙarya kake yi mutumin da kai magana da shi zai iya zama mai hankali ne zai iya zama mahaukaci ne zai iya zama malami ne zai iya zama jahili ne saboda haka wannan baya nufin komai to shikenan wani kira za ka yi wa jama'a irin mu
kiran da zan ma jama'a irin ku gaskiya duk da tambayoyin ma ba su kare ba ina roƙon ka bani minti biyar ne a karasa shi tambaya na hudu ne wallahi za a yi labarun turanci yanzu eh to gaskiya ne gaskiya kiran da zan ma jama'a da irin ku da sauran ma jama'a gaba ɗaya shine a nemi ilimi kuma a je a ɗauki ilimi wurin malamai ilimi ba a takarda ake saya a karanta ba ana zuwa wurin masu shi ne a ɗauke shi wanda ya ce zai sai takarda ya karanta to babu shakka zai ɓace ya kasa gane inda karatu ya nufa in ya karanta fatiha da kyau in an zo bakara zai ce alam zalikal kitabu dan ba a garanta alif lamin sai a gaban malami
kama duk malamin da aka je gabansa karatu ba malamin ɗariƙa ba a gwajin ku bai je ya karatu a'a malami mai ilimi na gaskiya wanda mai tsoron Allah wanda tsoron Allah shi yake tafiya tare da iliminsa kowane ne za a ɗauki ilimi a gabansa to mun gode a karmakan dama ina son tambayi tarihin ka amma akwai wani abin da nake tunani kana lecturing a university ne
kamar haka wai ake cewa to kana yi kenan amma lecturer a university baya nufin komai na ga maka na ga ka sani kana lecture a university kuma na ga kaman ka bubuga takardu da yawa kan addinin islam ba laifi alhamdulillah to shikenan to malam sai mu tsalla kiyaye hanya to ma sauraron mu da aka muka kawo karshen shirin a yau a madadin kowa da kowa da kuma shi wannan akaramar kallon ka ta kura da mutakwa ce sai gobe
أيك رسول الله أيك رسول الله يوم صدق راوا أجيد إتباعي صديق لنجرت دبي أجيد تيابي البرق رسول الله وجدتك رايات أكبر شيك أجيك نفيك رسول الله babu abin da za a fita ta zo kamar abuwa da suke kone ba ba zai zai na roƙo ba Allah ta jabar ba cewa da baitoci ita ya fara shukuranta ya kai tare shukuranta a ranar gaba abada a ranar da tsarawa ko na talaka da hutawa ko gida gida gayya mai yara da shiryawa baban Allah a riko da turbar su a titin shehu bana mama akwai inuwa a lebar su ina abin kamar dana sharifi karar
To Wadala, a kasance ta don gobe da misalin karfe goma sha biyu na rana domin jin sabon shirin ta baki ta ba karatu. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin labaran duniya. This is Adama Broadcasting Corporation BBC, your last standby for the world news.